a game da tsoron Allah a cikin sallah bayani a game da tsoron Allah a sallah faslun walis salati nurun azuma bihi yuniru kullu qalbin aslama aya cewa yuniru ko yaniru ana cewa nara yaniru ana cewa anara yuniru anara yakan zo lazimi yakan zo muta'addi anara alqalbu zuciya ta haskaka ara a narar kalba ya haskaka zuciya kamar aura'a ne aura'a yakan zo lazimi yakan zo muta'addi ko wa inna ma yanaluhu man hasha'a fa in ataita lis salati fahara'a wa farigil qalba min ad-dunat tasil wa bi muraqabati maulaka ishtagil ذاك الذي بوجهه تسلي وأتقدنها له تدلي بفعلها معزما مجلا بقولها وحافظا تخلا بنقص النو وسوسة ما كان أعظمها لا تترك الشيطان يلعب بقلبك إلى أن يظلم قلبا وزرزة الصلاة تورما فدعم الخشوع فيها تحشى لنهيها عن منكر وفوشى ولتستئن في ذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان زي أتاش فسلونكو الهجوء في الصلاة tsoron Allah a cikin sallah fasulun wannan fasali ne walissalati nurun azuma akwai haske mai girma ga sallah sallah aba ce wadda jahilai ko wawaye suke ɗaukar ta kamar wasa amma kuma ɗauke take da haske mai girma ya zo a hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita sallah matsayinta a addini kamar kai ne a jiki duk irin yadda jiki ya kai da kyau da daidaituwa ko da kiba ko da mai amma ba kai do Allah akwai mutum ai ba mutum to haka ma sallah take a addini matukar sallah ta tabu to addinin bawa duk kokarinsa ya samu mummunan tabuwa kuma wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadda za a kwatanta sallolin nan guda biyar kamar wani wata korama ce ko rafi a kofar gidan ɗayan kullum zai shiga ya wanka sau biyar yanzu da ala mai wannan a ce akwai dauda a jikinsa a ba dauda malamai suka ce tofa daga wannan hadisin mun akwai matashiya saboda mi wanka do Allah in ba sabulu ba dirzawa zai maganin dauda wani ya zama abin da yake tunkaho da wanka kawai ya tsalle ya shiga ruwa ya fito ya yi jika-jika don Allah wannan ba sai dai ba a ga jikinsa yana jirwaye-jirwaye ba ko ai ba zai maganin dauda ba ai wanka wanda zai maganin dauda a sa sabulu a dirza shine an yi maganin dauda din mai haka ya rabu da dauda amma ya zama kawai shiga ruwa za a yi a fito kuma ficin-ficin a fito kuma wata dauda aka rabu da ita ai sai ma a ga dauda ta ƙara tashi ko an jika jiki ne amma ba a wanke dauda ba shi yasa ashe kenan dole sai fa an tsaya an dirza an sa sabulu an dirza shi yasa ita sallah tana dauke da haske mai girma a wanda yake yana da matukar girma yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa wani hadisi as-salatu nur kuma yazo a sashen ruwayoyi cewa duk wanda ya tsaya ma sallah da dare to ai da rana sai a yi ni fuskarsa da haske yana da kurjini masana Allah suke cewa sallar dare tana cikin abin da take gadarwa ma'abucinta kurjini kaga mutum ana yawan keta shi to ba a tashi da daddare ne ya sallah wanda da yake sallah da daddare to sai ya zama Allah ya sanya masa kurjini ko mai nufin ya keta shi sai ya ringa shayensa cewa kai wannan kuwa saboda wannan hasken da yake tare da shi bihi yunirun kullu kalbin aslama da wannan haske ne duk zuciya da take mai biyayya take haskaka duk zuciya mai biyayya ga Allah take haskaka duk zuciya da za ta yi sallah za ta samu wannan hasken wa inna ma yanaluhu man hasha'a dahir dai wannan hasken fa ba fa kowane mai sallah bane zai samu sai wanda yake sallar tasa ta zama bisa tsoron Allah yadda da wanda ya zo nasi na Qur'ani ko ya Qur'ani yake faɗa eh innaha illa a wannan ana magana cewa ita sallah ba ce mai wuya sai wanda suka sa tsoron Allah a gaba ko illa alal hashi'ina amma abin akwai inda aka faɗa cewa sallan nan fa sai ta haɗu da tsoron Allah take sallah ko eh mala aminu ina ne ma ma allazina hum fi salatihim qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un ba zarar allazina yusalluna aka ce ba a cewa aka allazina hum fi salatihim khashi'un sai wanda suka sifanto da tsoron Allah a sallata su amma mai sallah da yake zuciyar ga sallah yake amma kuma zuciyar na can wani waje tana duban wasu kaya can ko wani abu ai wannan ba tsoron Allah wanda aka ce ma'anar hushu'i shi ne kaskan da kai da tsoro da samun nutsuwa da kaskan da kai da fuskanta Allah gaba ɗaya bawa ya ringa duban bai wannan da yake a sallah a gaban Allah fa yake almusalli na ji rabbahu yanda mai risala yake faɗa abu ɗalibin makke ɗaya daga cikin manyan sufaye akwai littafin babba otul kulub wanda ake cewa ai mudawwana ce ta sufaye to a cikin otul qulub din nan yake faɗa cewa shi mumuni idan yayi alwala dan sallah shedanu sai su nesa da shi dan tsoron kada ya shiga ga Allah da sai in ya shiga ga Allah karbar da za a yi masa ba shi yasa sai su nesa da shi idan yayi kabbara kuma sai a tsare iblis daga gare shi to a shi yasa kenan lalle mamani ya zama a duk wani matsayi na sallah yana duban Allah idan ya zama be fuskanci Allah ba to tun a farko ake barin sallah in zai kabbara zai ce Allahu akbar ya ce Allah ya fi kome amma zuciyarsa tana hangi wani abu to ya nuna a zuciyarsa cewa Allah bai fi ƙarfin wannan abin ba shi yasa har yake wayo shi dan da Allah ya fi ƙarfin wannan abin zai wayo shi do Allah ai ba zai wayo wannan abin ba ko shi yasa in yace Allahu akbar alhali zuciyarsa ta dauka haka Allah ya komi to akwai mala'ika da ke tare da shi sai ya ce eh da yana faɗa da mala'ikan zuciyar zai duba ya dutse ka ko take zuciyar ma ta faɗa Allahu akbar ko ko da baki ne dai kake faɗa in zuciyar ta faɗa ma'ana ba wani Allah a zuciyar sai mala'ika ya ce gaskiya ne bawan Allah inda ka faɗa haka abin yake a wajen ka ka yadda Allahu akbar din ne ci gaba amma in yace Allahu akbar zuciyar tana hange hange tana hango wancan tana hango wancan tana hango wancan magana tana can sai mala'ika ya ce ƙarya kake baka yadda da haka ba da ka yadda da haka meye naka na hange-hange meye naka na hange-hange yana da baya hange-hange ko shi yasa tun daga Allahu akbar wani ya fara sallah amma wani tun ana an bar hanya ya bar hanya da sallah karasa sallah dai zai gawa ba mai rai ba wani sai zama karasa sallah yake wadda take gawa me yasa in yace Allah kamar yana hange-hange an ce sai wani hayaki ya taso daga zuciyarsa ya ta tafiya sai ya kara da sama an gane cewa ga wani makareci ya ce zai shiga fadar Allah tabaraka wata'ala wanda bai yarda da Allah ba amma wai zai shiga fadar Allah shikenan sai wannan hayakin ya zamo ya tsare zuciyarsa daga mushahadatul malakut ganin sarauta Allah sai zama wannan ya bada dama ga shaidanu su zo sai ta tsotsin zuciyar tasa wannan ya zo da abin da zai kafa wannan ya zo da abin da zai sa tuna kaza ya magana kaza kuwa kayan nan naka ko an abin nan maganar kaza din nan ko ya ake ciki ne ya kaza kowanne ya zo da nasa sai a waye gari ma bawa sallar rake amma ba wata sallah a hakika shi yasa fa in a taita lissalati dan uwa in zaka je ga sallah fa khara'a ka kaskan da kai wanda aka ce ita salatu abin da yasa ake ce mata salatu li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih saduwa ce tsakanin bawa da Allah wafan rigil kalba ka wafanta zuciyarka minar duniya minar duna daga duniya tasil in kai haka ka samu saduwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bi muraka bati maula kashtagil ka mai da hankali da duban ubangijinka cewa tsaye wannan da kai a gaban Allah ne kuma yana ganin ka yana kuma jin ka sai ka sanya za ka tsaye wannan a gaban wato Allah tabaraka wa ta'ala zaka allazi liwajihi tusalli ubangijinka wanda saboda shine kake wannan sallah wanda domin sa ne kake wannan sallah wa ataqidanna halahu a wato ku kudurce cewa sallan nan da kake lahu ta Allah ce tazallali tazallali ka kaskan da kai wa ataqidanna halahu ka kudurce cewa sallan nan fa ta Allah ce kake bai dace ba ko a ce za ka kai abu ga Allah da sunan nasa ne a ce kayi shi wani jigari-jigari ko wanda kake ganin girma ne a mutane kamar ka don Allah ka kai masa abu wanda yake jigari-jigari ga ta nan ga ta nan ai dole za ka kai masa zaɓaɓɓe ne ya sa sallan nan ka yi ta zaɓaɓɓiya ta zallali ka kaskan da kai ta zallali ka kaskan da kai fili amri ne daga tazallala ya tazallalu bi fili ha da aikata sallar mu'azzima kana mai girmamawa mujilla kana mai ɗaukaka bi ƙauli ha da faɗinta da abin da kake faɗa na sallah ka ringa dubo haka ya Allahu akbar ka dubo da abin ba kamar Allah ba abin da yake mai girma ba Allah ba ce subhana rabbiyal azim ka dubo cewa Allah subhanahu wataala ai ya tsarkaka ba da ga a ce ana gabansa za a tsaya duban wani to ana rabbiyal ala Allah ya daukaka daga a ce ana gabansa kuma ana hangen wani haba a gaban Allah ake ana hangen wani a sai dan a gaban wani ake amma dai gaban Allah ne ai ba za a tsaya hange hangen wani ba wa hafizan tuhilla ka kiyaye daga a ce ka bata bi naqasin da tawaye wani abu au waswasatin kowace wasi a cikin sallah maka na irin yadda yake ko maka na azama ha al'ajabin girman sallah wato kana din za'ida ce azama ko fi'ilin ta'ajjubi ne ma din ta ta'ajjubi ce ma a azama ha al'ajabin girman sallah shi yasa Allah ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta la ta ruke shaidana yal'abbe kalbika kakka ba shaidani ya ringa wasa da zuciyarka wato yal'abu ne amma aka irga bar ta yal'abu a cikin bar bi kalbika kamar a ina yake ya zo a ƙur'ani haka ba ta zo a kalma ta gaba ma ba ina? ina malam dalla da ya zuwa nan? bi a sakon farrib ai wannan daman da sukuni wannan ba idgami ne babba ba wai wanda take ta zo da wasali amma a gabanta da wata bar wala ashe ma la ya gatam daman saki ne ce saki da ce bar amma wanda take ta zo da wasali a ce za a yi gaminta a ta gaba a ruwaye-ruwaye a ruwaye-ruwaye yake irgami irwan irgamul kabir eh a shi kira a sane a ruwaye-ruwa to susi a ruwaye susi a kira'ar abu amurin masari ko ina misali a wannan ai a hakalma ɗaya ne ففي كلمة أنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا wannan wanda yake a kalma daban-daban ba ta zo a ƙarshen kalma ta farko ba kuma ta zo a farkon kalma ta biyu ya zama kuma bar ta farkon da ta biyun duk da wasalinsu kaga an samu ilgami babba kenan ko idan ta farkon sake na ce kama wala ta barukun ba'ara wani ilgami sagiri ne ina misalin wannan inda ka sabalin ɗalla da inda ba samu wannan misalin mashu daidai a nan za a yi baro da ba za mu tashi ina wajen misali Hmm? hasa nake a shaɗabiya da ake din misalin an kawo akan za a haddace kamar goma ko a haddace shi a samo kuma kamar irinsa goma a ƙur'ani inda goma za su samu ina misalin sai an dubu? a dubu kan gobe ila an yuzlima kalban ko ila an yuzlima kalban har zuwa zuciyarka ta yi duhu wala zata salati tuhurama ya zama an hana ka daga jin daɗin da ake ji a sallah na Allah sallah wani abu ne mai daɗi a wajen shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake shine jagorar su yake cewa arihina bi haya bilal bilal a tada sallah ko ma huta a tada sallah ko ma huta shi yasa a ce a cikin sallar nan wani dadi ake ji wanda yake ya fi ma duk wani dadi inda ba wajen tajalli gabawa irin a cikin sallah kam lazzatan ko kam lazzatin fagar ala lazzati ko tujla alaina fi tajallin zati fadamil hushu a fiya ka ɗore bisa tsoron Allah a cike ta hasha ka zamo mai tsoron Allah lina haiha domin kuwa ita sallah tana hani an munkari daga duk aikin da bai dace ba fasha da mummunan abu waltasta'in ka nemi taimako fi zaka a cikin tsayawa da haƙoƙin sallar nan ka nemi taimako biyar rahamani da ubangiji mai jin kai fal musta'anu Allah da ake neman taimako daga gare shi khairu musta'ani shine faifayayye mai taimakawa shine faifayayye wanda za a nemi taimakon daga gare shi in bawa a tafiyarsa a komai yana samun taimako daga Allah ai ba abin da zai fi karfansa إذا كان عون الله للمرء هادما تهيا له من كل صعب مراده إذا لم يكن عون من الله للفتى هو إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده idan ba wa game da taimakon Allah idan ka na audun lahi lil mar'i hadiman idan ne maka Allah zama yana yin yana taimakawa bawa ta hayya lahu min kulli sa'abin muradu duk abin da yake nufi sai sauka ga gare shi a duk wani abu mai wuya wai lamar kun amna min Allah lil fata amma idan bawa bai game da taimakon Allah ba fa awwal ma yazni alaihi ijtihad to farko abin da zai jawo masa shine kokarin nasa sai kokari kokarin ya jawo masa fadawa cikin halak yana ganin yana kokarin fita amma kuma ashe shiga yake yana kokarin fita ashe shiga yake ko wannan baitocin kenan da cewa shi mai sallah yadda ake nema daga gare shi ya zama yana samun hururi a duk wani matsayi daga matsayin sallah ya san asirin wannan matsayi akwai asirin da yake cikin kabbar akwai asirin da ke cikin karatun fatiha akwai asirin da yake cikin karatun sura inda aka ce a karanta akwai asirin da yake cikin ruku akwai asirin da yake cikin tsayuwa daga ruku akwai asirin da yake cikin sujada ta farko akwai asirin da yake cikin zama tsakanin sujadu akwai asirin da yake cikin sujada ta biyu shi yasa kowanne hali dai akwai asirin da yake cikinsa to abin da ake bukata daga mai sallah sallah da take ta hakika a kowane matsayi ya zama yana dubo wannan asir shine waya haruru fi kullil mawaqifi arifan bi asrariha mustahariran khayra hal jamma wa man lam yusalli farra wan nafla hakaza fa laysa lahu dinun walau balagan najma wa man lam yusalli farra wan nafla hakaza fa laysa lahu dinun wa in balagan najma wanda yake sallarsa ta farilla ko sallarsa ta nafila ba ruwansa tsayuwa aka ce mu yi min yi ya sami abin da ake samu fa tsayuwar an ce dai mu tsaya mun yi ruku'u aka ce mu yi mun yi ka sami abin da ake samu a ruku'u a an ce dai mu ruku'u mun yi miƙewa tsaye aka ce mu yi daga ruku'u mun yi to wannan falaisa lahu din ba shi da addini a hakika wanda yake sallarsa ta farilla ko ta nafila ba haka ba ce to hakika kamar ma ba ai ba sallar yake ba hakika sallar shi ne a ce kowane matsayi daga matsayin sallah ka riski asirin da yake wajen ka riski asirin da yake wajen eh
Allah sai suke a yi wannan sallah ai ba kai ba ai dole sai an sake yayin ka ba kai ne ka sa riga
kowanne sai ka fito sai kaga ashe ya yage ga jikinka yana bayyana me ya abin yi da Allah ba ko ba sake ba to su ma haka za su ji haka za su gani cewa ah wannan abin da ake bukata bai samu ba ba ai sai an sake sai an sake to akan eh da ai da misalan su da yawa eh ka ko ba wajen malamai masana Allah yanda matsayin da suke duba ko ka duba masana ni zabu rahmatin rabbaniya fi tarbiyyat bi tariqati tijaniya kaga ya kawo yanda ake tarbiyya da sallah tariqat tijaniya ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi na tarbiyya shine tarbiyya da sallah wanda tarbiyya na ko za a yi da sallah sai da dubo daman wa'annan asirin da dubo abinda ake ya waje ba a dubo a kowane matsayi ya sakara da biza rahmati ba ka da shi eh ko na aha ba ni ba ban da shi na a da aiko sun kawo shi fare
ai daman tun daga ai abin da yake nuna wa shi ne daman tun farko bai dau abin da muhimmanci ba kaga shi daukar abin da muhimmanci a shi yake kawo wannan yawai zama mutum yana waige-waige ma lokacin da ya ikama ko har ya gama ikama ma yana waige-waige sannan ne kuma da ya zakar a dawo a yi kabbara ko ko ba haka kake nufi ba eh
abin da yake gabansa ba shi ne har ya jawo bai fuskanci gabas din ba har yake ba layi ikama ina aka ce a duba in za a yi sallah gabas ikama mai ce take nunawa cewa za a fara sallah kaga wanda ya yana hangen wani waje ai kamar mai miƙa wani babban mutum ne wani abu ne haka sai wani da gashi wanda aka ba haka ne babba ne me aka yi masa ai an masa reni ko za a ce an masa reni shi yasa shi ma wannan kaga yana nuna rashin fuskanta ne yau ai duk tafi duk maganar da ake kenan cewa tun farko bawa ya gane fa wani matsayi ne za a bashi ɗaukaka shi za ya zama lalle ko ya ya fuskanta yayin wanda zai shiga mota yana kokarin ya shiga katta tafi ba shi Allah zai shiga yana waiwai waiwai inda yake ya san kuma akwai wasu musamman masu son shiga ai kaga mai da hankali zai ko ya za a yi zama kafarsa ta sami shiga ya za a jikinsa ya sami shiga amma wanda yake waiwai kaga ai bai damu ba ne ala kulli halin shi bai damu ba to